نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 16 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da biyu ga watan oktoba shekara ta 2001 miladiyar bature muna karatun littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna li shaykh al muhaddith al allama abi abdurrahman muhammad nasiruddin al albani rahmatullahi alaihi idan jama'a basu manta ba mun shiga ka'ida ta takwas kenan sai lokaci ya kure mana don haka sai mu ce al qa'idatu الثامنة رموز السيوطي في الجامع الصغير لا يوثق بها رموز السيوطي في الجامع الصغير لا يوثق بها alamomin da al'imamu suyuti yake yi a cikin littafin shi na aljami'u sagir yadda za ka ga ya kawo hadisi sai ya kawo kan sadun ko zadun ko ha alama akan sadun hadisin sahihi ne alama akan dadun hadisin da'ifi ne alama akan ainihin wato ha hadisin hasan ne aka ce waɗannan alamomin ba za a amince da su ba takaitacciyar magana ba wai dan ba a yadda da siyudi ko dan ba musulmi a a duk abin da ake magana ka rinka natsuwa yanzu ana magana ilimi ne nan ba wurin wa'azi ba ne nan gurin karatu ne classroom ne ana karatu ne karatun aji don haka ana da 'yancin a faɗi kowace matsala a tattauna kasar da kaga ana ɗauka ba don kai ake ɗauka mai neman jin wa'azi ba je kaka samu sauran kasusuwanmu na wa'azi wannan kasar ne na ɗaliban ilimi da ake koya musu ilimi don haka in ka ji abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka karka ce uffan tattaka kasar ɗin ka yayyaga gashi ka tsintsinka bai da wani amfani gare ka ƙarshen ta sai ɓatar da kai ya ga ka samu kasar ɗin tafsiri ko hadisi ko fiƙihu sauran kasusuwa da muke amma waɗannan ana magana ne magana ta ɗaliban ilimi imamu suyuti babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi sai dai allah ya sa mutum ne mai matuƙar sakaci game da ingantawa ko raunanawa sannan kuma sai kasance ma dai a takaice malamai sun tabbatar da cewa suyuti ya kasance hatibul laili ai duk mutumin da aka ce mai yo ice ne da daddare zai je ya tsinko irin icen da ake iya konawa da wanda ma ba a konawa da wanda in aka kona za a yi ta tari da wanda baya cin wuta da wanda zai ta hayaki to haka imamu suyudi yake kowace tarka tarka ɗibowa yake yana zubawa sannan sai faɗi ƙa'ida a farkon littafin shi a cikin littafin sai zo sai saba ma ƙa'idar kuma shi da kanshi to duk waɗannan abubuwan ba wai imamu suyudi ya ne su dan ganganci ba ne imamu suyuti yane ne don kokarin gyara shine ma'anar kuskure sai abin ya faru sabanin yadda ya so yayi to sai aka samu waɗannan irin alamomin da yake yi in ka je ka ɗauki asalin rubutun hannun shi shi da kanshi sai ga cewa shi da kanshi wani lokacin hadisi ɗaya sai mai alama biyu ko uku a jiki ya sa alamar zadun ishara akan hadisin za'ifi ne bai inganta ba sai kuma ya sa alama ha kuma hadisin hasan ne to yanzu wacce ɗayar daga cikin biyun nan za ka ɗauka akan cewa siyuɗi ya tafi akan ta balle ka ce siyuɗi ya ba a fashi ko siyuɗi ya hassana shi kaga ba za ka iya tabbata ba ba za ka iya gane wacce ce ya ginu a kai ba domin kamata ya duk hadisi ɗaya malami ya zan yana da hukunci ɗaya a kai to yau ya ce inda cewa ya hasanun wani wurin aka ga kuma ya ce sahih sai a ce kusan maganganun sun yi kama da juna amma ba zai yiwu a ce hadisi sahihi kuma hadisi za'ifi ba to a ƙarƙashin wannan irin matsalar sai ta sa babu shakka ashe dole a rinka shakka game da irin waɗannan abubuwan anya a danganta su ga suyuti ɗaya kenan na biyu matabe masu buga ainihin maɗabo'i da ke buga littattafai su kuma sun kawo nasu ainihin taimakawar wajen ruɗa irin waɗannan haruffa madaba kaza almuniriya sai ta sa kaza isal babi sai ta sa kaza su mustapha halabi sai su sa kaza madaba dar salafiya sai su sa kaza madaba ruri kaza sai kaga ainihin wato hukunce hukuncen suna sabawa to a karkashin wannan sai malamai suka ce to waɗannan alamomin kar a amince da su har sai an bincika an haƙiƙance wacce magana ce tabbas siyudi yake a kanta. sannan in ita ce yake a kanta daidai ce ko ba daidai ba maganganu biyu kenan to shine sai malam yace ishtahara aidan baina kathirin min al-ulama'i baina kathirin min al-ulama'i al-i'timad ala ramz as-suyuti lil hadith bi sihhati wal husni aw ad-da'fi shahararran abu ne a tsakankanin da yawa daga cikin malamai suna dogaro akan alamomin da suyuti yake wa hadisi alama sihha inganci wal husni ko alama kyau aw dha'fi ko kuma alamar rauni wannan ya shahara a wurin malamai misali in ka ɗauki littafin as-sunan wal mubtadi'at na malam abdulsalam khadir da wahala ka karanta wani babi ka fita baka ga ya ce siyudi yayi mai alama da cewa hadisi ne da'ifi ko hasan ba haka nan littafin malam a ainihin abdul mu'min al-marzuq wannan malami mai littafin ainihin wato abin nan as-saiful qati' lin-niza' dukkansa suna yawan dogaro da cewa ai imamu suyuti a cikin littafin shi aljami'u saghir ya yi alamar da ke nuna wannan hadisin sahihi ne ko hadisin nan da'ifi ne ko hadisin nan ainihin hasanun ne to sai malam ya ce ya shahara kam wata bi'ahun fi zalika shaykhu sayyid sabiq kuma a sheikh sayyid sabiq mai littafin fiqh sunna sai bi su akan haka matukar kana yawan karanta kana nazarin fiqh sunna zaka rinka yawan ganin alamomin da mai fiqh sunna yake amincewa da siyu daga siyudi a cikin jami'us saghir malam muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi ya ce wa nara annahu ghairu sa'ighin li sababain amma mu muna ganin rashin dacewar haka saboda sabubba guda biyu al-awwal sababin farko turu at-tahrif ala rumuzi rumuzihi min an-nusakh an rinka samun ainihin wato canji yana ainihin canji akan waɗannan alamomin da shi siyudi yake minan nusakh daga ainihin masu kwafe ainihin waɗannan littattafai masu kwafowar wani lokacin ba su kwafowar daidai shi yasa har malaman hadisi suke karin magana suna cewa aksarun nusahi masahun mafi yawancin masu ainihin kwafo littafi din nan to shafaffiyar basira ce da su ɗinkakku ne kyan rubutun kawai suka iya amma ba iya ƙa'idojin rubutun ba ko kuma kwafi abin dalla-dalla to mu a nan ƙasashenmu ƙasar hausa mu ma sai aka samu haka sai ka samu mutane sun iya rubutu irin rubutunmu na sharkiya da ake rubutun hannu manya-manyan baki amma ba su iya ƙa'idojin nahau da sarf ba don haka in ka je kana karanta littafan shehu usmanu ta in kai ma irinsu ne sai ka zo kana zargin ko shehu ne bai iya nahau ba sai ka ga an sa ar-rasulillahi alifun da lamun akan rasulu ar-rasulu sannan kuma a mai da shi idafa ar-rasulillahi babu wannan ko kuma wajen wasali ka ringa ganin wasalin da ba daidai ba littattafan irin su nurul albab ne tamyizul muslimina min alkafirina galibin littattafan shehu da waɗanda aka kwafe din nan da hannu in ba an samu ƙwararrun masu kwafi ba su ma irin wannan ainihin tana samun su to ka ji sababi na farko daga cikin sabubban da malam yake kokarin tabbatar maka da cewa dalilin da yasa kenan ba a amincewa saboda asalin masu kwafowar wani lokacin ba su kwafowa daidai فكثيرا ما رأيت الحديث فيه مرموزا له بخلاف ما ينقله شارحه المناوي عن السيوطي نفسه yace so da dama nakan ga ainihin hadisin da aka yi mishi alama kaza sai in ga wannan alamar ta saba wa irin alamar da shi mai sharhin jami'u saghir al'allamatul munawi yace ya dauko daga siyudi shi da kanshi jama'a kun gane abinda malam albani yake cewa so da dama sai ka ga alama ko yakan ga alama so da dama misali mai fiƙi sunna sai ce ramaza lahu siyuti bi sihhati siyuti yayi wa wannan hadisin alama akan cewa sahihi ne yace in na koma kuma cikin sharhin da malam Abdurrauf munawi yayi wa Jami'u Saghir a cikin wannan sharhin kuma sai in ga akasin abinda mai fiƙi sunna ya bada labari shi kuma Munawi ya ɗauko akasin haka wanda yake shi Munawi kai tsaye yake ɗaukowa daga siyudi don haka sai malam ya ce wa huwa inna ma yanqulu anil jami'i bi khatti muallifihi shi munawi yana ɗaukowa ne kai tsaye daga jami'u sagir daga rubutun hannun mawallafin jami'u sagir din shine al'allamatu suyuti ko kun fahimta wato shi ba daga bugun inji yake sharhin ba a'a abin da suyuɗi ya rubuta da hannun shi shi yake dubowa yake ainihin wato sharhi a jikin shi to kun ga shi kai tsaye yake sharhin littafin daga abin da mai littafin ya rubuta to misali sai munawi ya ce ya ga siyudi ya yi makin wannan hadisi ya yi mai lamba da cewa dadun ba'ifi mala albani ya ce sai kuma ya koma sai ga mai fiƙi sunna kuma ya ce siyudi ya yi mishi alama da sadun to ka gani to yaya aka haka ya faru kaga an samu sabani daga abin da aka ciro kai tsaye daga mai littafin ko da abin da kuma wani ya bada labarin shi kuma ya ciro daga bugun da inji yayi sai ce kama sarraha bi zalika fi awail sharhi kamar yadda shi al-allamatul munawi ya fito karara a farko farkon sharhin nashi ya bayyana wa huwa nafsuhu yaqulu fihi kaji abin da shi da kanshi al-allamatul munawi yake cewa a cikin ainihin wato farko-farkon sharhin nashi na aljami'u sagir mai suna faidul qadir kaga wannan sharhin faidul qadir sharh aljami'i sagir min ahadithil bashir nadhir lil allama muhammad abdurra'uf almunawi gashi wannan littafi mujalladi biyar ne gashi ainihin haka ainihin ake buga shi wannan sabon bugu ne na darul fikri akwai tsohon bugun shi wanda su isa babi da mustapha halabi suka buga dogon kari shi ma za ka gan shi mujalladi biyar shi ma duk dai ma'ana ɗaya ne sai dai wannan sun yi mishi bugu ne na zamani daidai da ainihin yadda bugun kwamfuta yake kaji wannan kenan to me wannan sharhin yana ɗaukowa ne kai tsaye daga sharhin daga matanin suyudi sai sharhin to bari ka ji abin da ya ce wa amma ma yujadu fi ba'dhin naskhi yace amma irin alamomin da ake samu wa amma ma yujadu fi ba'dhin naskhi min ar-ramzi ila as-sahihi wal hasan wal dha'ifi bi surati ra's sadin wa ha'in wa dadin yace amma wasu alamomi da ake samu a wani bugu na jami'us saghir waɗanda ke nuni zuwa ga sahih wannan hadisi sahihi ne wannan hadisi kyakkyawa ne wannan hadisi mai rauni ne bi surati ra'si sadin sai kaga an yi mai sura da kan sadun wa ha'in da kuma dad sai ce falayan baghil wusuqu bihi to bai kamata a ainihin amince da irin waɗannan alamomin da ake gani ba kun ji munawi ne yake magana yanzu fa ba al'alamatul albani ba munawi ne yake magana daga sharhin shi ake ɗakowa sai munawi muke nuna me yasa ya ce bai kamata a amince da irin waɗannan alamomi na kan sadun da ha da dad ba li ghalabati tahrifin nusakh yace saboda ainihin wato canji na masu kwafewa yayi galabi yayi gallaba ya rinjaya wato ainihin canje-canje daga masu kwafewa shine galibin abin da yake faruwa ya fi rinjaye an fi samun mafi yawancin abin da su ya rubuta sai a samu ga mafi rinjayen lokaci sabanin haka za a samu a cikin wasu bugu da injiye ala annahu wa qa'alahu zalika fi ba'din duna ba'din yace ko da yake shi kanshi suyudi kuma irin wannan canje canjen sun faru gare shi a wasu wuraren amma ba a duka ba kama ra'aituhu bi khatihi yace kamar yadda ni munawi na gani da rubutun hannun shi wani wurin sai ga suyudi ya sa sadun wani wurin sai ga ya sa dadun to kun ga shi da kanshi yayi canjin kenan to sai a kasa gane wanne ya rubuta da farko idan sahih ne to da ya kamata ainihin sai kashe wancan dadun sai a gane cewa to dadun ya fara sawa daga baya ya zo ya sa sadun an gane to ga kyakkyawan misali wannan shine ainihin bugun littafin aljami'u sagir tsohon bugu tun na su isan babi da mustapha alhalabi gashi inda za ka rinka ganin waɗannan alamomi waɗanda al'allama almunawi yake ba da labarin su cewa ga sunan suna faruwa sai ga ainihin ya kawo hadisi gashi sai ga ya ce dadun yanzu wannan dadun da ya ce ma'ana yana ishara zuwa ga ba'if an fahimci wannan karka taba tunanin yana ishara zuwa ga maudu domin suyudi a farkon littafin kamar yadda zaka zo ka ji ya ce na tsare littafi na daga duk wani hadisi maudu'i don haka shi a gurin shi babu maudu'i amma a hakikance zaka zo ka ji an samu maudu'ai wajen 900 da wani abu mun gane wannan da kyau don haka ina faɗin wannan ne don karka taɓa ɗaukar da inda ka ga zadun kawai za'ifi yake nufi ba ba maudu'i don shi a wurin shi yana cewa ba maudu'i a littafin to irin waɗannan su ne alamomin da zaka rinka gani ko ga ainihin sadun ko ga ainihin ha duk waɗannan alamomi ne da ke nuna cewa me suke nuna hasan ko sahih ko da'if to irin waɗannan alamomin to in kana da littafin aljami'u saghir to kaka amince shine abin me yasa kaka amince ka ji dalilan da ake kawo maka ba magana ce ake ta demokuraɗiyya ba magana ce ta ilimi saboda an samu shi kanshi suyudi yakan yi maganganu biyu wani lokacin ya sa sadun din wani lokacin ya zo ya sa badun to wani lokacin kuma sai ya zama a'a shi suyudin sadun ya sa amma su masu kwafewa in suka zo kuma sai su rubuta badun sai zama sabanin abin da ya rubuta to akwai sabon bugu na littafin aljami'u saghir wanda ainihin darul fikri ta yi a cikin wannan sabon bugun su suna fitowa karar suna warware kalmar duk inda su yi ya sa sadun din nan ko duk inda suka ga sadun to sai su fito karar sai su sa sahih duk inda suka ga ha sai su fito karar sai su sa hasan duk inda suka ga ba sai su fito karar sai su sa da'if to na faɗi wannan ne don kaka je ka sai sabon bugun ka ɗauka wani aiki ne daban a'a wancan ɗin ne dai sai dai anguli ce ta zo ta kan zabo ma'ana wannan sadun ɗin nan da aka ce a nan kaka amince shi ne can karar aka fito maka da shi aka ce sahih kaga dai yana nan matsala har yanzu to kun ji dalili na farko malam ainihin alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce saniyan dalili na biyu daga cikin dalilan da suka sa muka ce ba za a dogara ga ainihin waɗannan irin alamomi ba annasuyu annasuyutiya sunan shi kana iya cewa suyuti kana iya cewa siyuti si su duk kana iya faɗi siyuti suyuti wasu ma suna cewa a iya cewa sayuti kuma ka iya cewa al-usyuti saboda sunan anguwarsu ce usyut siyut siyut sayut kana iya cewa as-siyuti al-usyuti as-sayuti as-siyuti diddede ne kamar at-tirmidhi at-tarmudhi at-turmudhi duk kana iya faɗi zuwa ga nasaba zuwa ga garin turmudh cikin ƙasar iran yace saniyan na biyu anna as-siyuti ma'rufun bi tasahulihi fi at-tashih wa at-tad'if dalili na biyu kuma koda ya tabbata wannan alamar da ka gani ta sadun ya tabbata siyudi ne yasa kuma ya tabbata ya mutu a kanta kuma ya tabbata masu kwafiya ba su canza ba ya ce ba za a amince da ita ba saboda mai siyudi sananne ne wajen sakaci game da ingantawa ko kuma raunatawa da ya ga dan buruburu kawai sai ce sahihi da ya ga dan buruburu sai ce da'ifi ya kai fa siyudi har sai da ya kyautata ko ya sahaha hadisan ainihin carbi waɗanda yake zahiru dilala zahiru dilala hadisan nan suna nuna su da kansu ƙarya ne misali ni'mal muzakkar as-subha wai ma dalla da carbi abin yin zikiri to ita kanta kalma as-subha gaba ɗaya ba larabci ba ce kalma ce muwallada muwalladar kalma ita ce kalmar da ba ta a asalin yare sakamakon wani juyin juya hali da masu yaran suka samu sai kalmar ta samu misali kalmar ɗan kwali kalmar dan kwali ba hausa ba ce sam bature ne ya zo yana sanya fatala da adiko a cikin kwali ya ninke sai soka a leda in aka je kanti aka siyo sai a ga fatala ko adiko wanda mata ke azawa suna daurawa a ka sai a ga an nannaɗe shi a jikin ƙaramin kwali an soka shi a leda sai bahaushe koma yana ce mai ɗan kwali kaga ba sunan shi bane wannan suna ne muwallad haifaffe ne daga baya aka kirkire shi kafin zuwan bature ba shi to dan kwali ba hausa bane ko mun fahimci wannan to irin waɗannan kalmomin to suna nan a larabci kalma as-subha muwalladatun min at-tasbih kalma ce da ta haihu daga at-tasbihu to to dan haka annabi bai ma san da ita ba gaba daya sallallahu alaihi wasallam to amma sai aka zo aka ce wai annabi ya ce ni'mal muzakkar madalla da abin yin zikiri mene asubuha carbi wai annabi ya yaba wa carbi to kaga wannan hadisin mawdu'i ne hadisin ƙarya ne amma an ka karanta alhawilil fatawi sai kaga suyudi ya kyautata shi ya inganta shi ya tarkato wasu tatsuniyoyi kuma diya mara mai baya wai ga wani shehi saboda tsananin karama shi carbin ma da kan shi yake juyawa kuma da kan shi yake zikirin saboda tsabar karama wane mutum jama'a mun gane wannan da kyau ko to irin wannan sakacin wajen ingantawa ya inganta abin da bai kamata ba ya raunata abin da bai kamata ba wani lokacin shi da kanshi ya wa kanshi tufka da warwara a nan littafin shi ya sahaha a wancan littafi ya ba'afa to sakamakon irin waɗannan abubuwan da aka samu kuma wannan irin tashihin da tad'ifin ba ya faru ne ta hanyar wasu hanyoyin ba don ta iya yiwa a nan ka zo da hadisi a tirmidhi sai ka ce haza isnadun sahihun sai kuma ka zo da isnadin abu dawuda sai ka ce wa haza isnadun mawdu'un to wanda bai iya ilimin hadisi ba kamar yadda aka samu wani saqaf wani dan dariƙa da suka kara da Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya ji zafin kaye a ilmance sai koma ya ce tanaqudatul albani alwadiha tifka da warwaran albani waɗanda suke a ƙarara sai ya ce bari ku ji inda albani ya ce wannan hadisin sahihi ne bari ku ji nan kuma ya ce da'ifi ne bari ku ji inda ya ce kaza bari kuma ku ji inda ya ce kaza zai zan wancan isnadin daban wannan isnadin daban amma saboda 'yan bidi'a ba su da amana sai ce isnadin iri ɗaya ne amma ya raunata wancan kuma ya ainihin kyautata wannan to kai in ba ɗalibin hadisi ba ne kai ba malamin hadisi ba to ta kai sai ka rudu da magana shi amma da za ka koma cikin littattafan da yake ɗaukowa daga albani sai ka ga karya ne don haka 'yan shi'a da 'yan ɗari'u ba su da amana wajen ba da labari shi yasa duk abin da za su ba da labari akan wani ahalus sunna babu shakka wajibi ne a tabbatar da bincike a kai domin su abin da ke damunsu duk sanda aka buɗe littafinsu na shi'a ko na ɗariƙa ko na bidi'a aka faɗo wata muguwar kalma kai tsaye daga littafinsu aka buɗe in suka ji zafi suka so ramawa sai su ce bari su yi sharri bari su kage wai su suna ga hanyar da za su bi sirama kenan domin su suna ganin halaccin karya akan maƙiyinsu halaccin karya akan maƙiyinsu ko kuma halaccin karya akan su kare kansu to da wannan ne babu shakka duk mutumin da ya zan yana rayuwa tsakanin 'yan bid'a ko masu bin son zuciya wallahi azimi sai ya yi taka tsantsan ba haka ba sai sun kai shi sun baro shi jama'a mun gane wannan da kyau ko dubi nan yadda yake yan shi'a sai ce maka hadisi ka yana bukhari in ya ce maka hadisi ka yana bukhari ka ce to tsaya bude ka nuna mini in bai nuna maka ba ka a ci gaba da maganar amma in ya ganka dinkakke ne jaki ne shikenan sai ya ce maka hadisi ka yana bukhari ƙarya ce ya kirkira sai kuma ya maka ilizami akan wannan ƙaryar to haka yan bidi'a yanzu a anguwan nan aka taba samun wani wanda yake wai malami ne in cewar kungiya fa kungiya ce ta nada shi malanta ya ce wai a cikin bulogul maran akwai hadisi annabi ya ce Allah ya tsine wanda ya runguma hannu a sallah albarka a nan anguwan nan kuma babban malami ne na kungiya ha fariya take da shi to yanzu kaga irin wannan shine sai matasa suka je suka ce ya budo to fa sai bala'i to sai tsofaffi kuma da ke wurin sai suka ce za a kura malam ne malam zai karya ba san tsinan ne bane ba ma makaryaci ba tsinanne ne domin Allah ya ce qutilal kharrasuna Allah an ci masu yanki faɗi shi yana ɗaya daga cikinsu babu wannan maganar ko da ra'ayin wani malami babu a cikin bulogul maram da aka ce an tsine wa wanda ya rungum hannu albarka ko da ra'ayin malami ba wai hadisi ba kun ji ɗaya sannan akasin haka ne a cikin bulogul maram shine a cikin bulugul maram hadisan runguma hannu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana runguma hannu a sallah na malam ta idan mutum ya rungu hannun shi zuciyar wata tafi tana yawo ba an tsina to me kenan akwai ina zuwa tunani na shigo maka akwai mutumin da zai iya yin sallah ya ce tunanin wani abu bai shigo mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallama karanta cikin bukhari karanta nan cikin fiqh sunna kitabul af'ali ba farko farkon fiqh sunna yana sallah tunanukan wasu abubuwa suna zo mishi har ga daga ciki yana tufafin da ke jikin shi yana ɗauka hankalin shi bukhari ya kulla babi idan mutum ya sallah da ainihin tufafi mai hoto ko mai zane zanen ya rinka ɗauka hankalin shi ina hukuncin sallah ya ce sallah ta idan gashi ta faru ga annabi sallallahu alaihi imamu maliku ya ruwaito cikin muwatsa ga sayyidina umar yana sallah ya ce yana sallah yana shirya dakaran yaƙi a cikin sallar fa wane ne kwamanda zai tafi da dubu saba'in wajen kurasan wane ne kaza a cikin sallah haka yana cikin muwatsa ta malik to duk an tsine musu albarka waɗannan to wannan shine shi yasa kullum mu ba mu hana ka kafa kungiya ba ba mu hana ka shiga kungiya ba amma kun ji bala'in da ake maka tsoro kuma da wahala ka shiga kungiyar wannan bala'in bai same ka ba yanzu shugaban kungiyar izala na nan zariya da tare muke sunna ɗari bisa ɗari ana cewa an naɗa shi ya zama shugaban kungiya kalmar farko da na fara mai addu'a ni ban yi mai munna ba domin tsakanina da Allah bakin ciki ne mishi cewa ne Allah ya sa kada ya fada da sunna sai gashi shine shugaban masu fada da sunna a yau ya je ya hada kai da sarakunan gargajiya ya je ya hada kai da fasikai da zindikai duk inda sunna take sai ya fada da ita to shi yasa in zaka iya kafa kungiya ka tabbatar sunna zaka yi da gaske ba yaudara ba ba na bukuraɗiya ba ka je ka kafa ba salafiya ba ko kai ne salaf kafa kungiya mu ba ma musu amma mu abin da muke cewa ba mu hana kafa kungiya ba kuma ba mu ce musulunci ya hana ba amma babu shakka ba mu yarda da kungiyanci ba shine saboda wani ba a kungiyar ka yake ba duk abin da ya faɗa ƙarya ne saboda wani bai shiga kungiyar ka ba duk komai sharri yana kan shi to wannan shi muke faɗa da shi kamar yadda yake ba zaman ƙauye ba amma ƙauyanci aka hana don haka za ka iya zaman ƙauye ba kai ƙauyanci ba to je ka ka zauna amma in zai yiwu ka zauna zaman ba zai yiwu ka zauna zaman kauye ba sai kai kauyanci to ka baro kauye domin nassin hadisi sahihi yana cikin sunan abi dauda da ibnu majah annabi ya ce man bada jafa wa man ittaba as-sayda gawa duk wanda ya zauna kauye sai yayi gidadanci sai yayi jahilci sai yayi wauta da wahala ka samu kalmomin nan ba su gaba kauye to in har zaka iya zama ba a kauye ba kauyanci to ka zauna in ko ba haka ba fa to lallai shari'a ta hana jama'a mun gane wannan Allah ya shiryar da mu da wato don haka jama'ar musulmi kun ji wannan sai yake cewa to a ƙarƙashin wannan magana cewa suyudi yana da sakaci wajen inganta da raunanawa fal ahadithu allati sahahaha aw hassanaha fihi hadisan da suyudi ya inganta su ko ya kyautata su fihi a cikin aljami'u saghir qismun kabirun minha raddaha alaihi sharihul munawi da yawa daga ainihin cikin su an samu shi mai sharhin aljami'u sagir ya yi raddin su ya nuna ba sahihai bane inda kuma suyudi ya hassana sai nuna ba kyawawa bane wa hiya tablughul mi'at sun kai ɗaruruka in lam naqul akthara min zalika amma ba mu ce sun fi haka ba sun ma fi ɗaruruka ma ana an tayar ma dubunnai ma wa kadhalika waqa'a lahu waqa'a fihi ahadithu kathira mawdu'a yace kai haka ma kuma hadisai masu yawa waɗanda suke na ƙarya ne ƙirƙirarru ne sun afku a cikin wannan littafi na siyuti ma annahu qala fi muqaddimatihi tare da cewa shi siyuti da kanshi ya faɗi a cikin shimfiɗar littafin tashi ya ce wasuntuhu amma tafarrada bihi wadda'un aw kadhabun na tsarkake wannan littafi na kuma na tsaftace shi daga duk wani hadisi da mai kirkirar ƙarya ya kadaitu da shi ko kuma wani zunzurutun makaryaci ya kadaitu da shi ya ce na tsaftace littafi na ba za ka ga irin wannan hadisin ba ta sai malam ya ce waƙat ta tabba'atuha bi suratin sari'a amma ni na tsaya na bibiyi waɗannan hadisai duk da yake bibiya ce ta gaggawa wahi su waɗannan hadisai ɗin na tsaya na bibiye su ainihin wato cikin gaggawa wahiya tablughul alf sun kai dubu su waɗannan ɗin da yake cewa ainihin wato za'ifai da mawdu'an yake cewa waɗanda yake cewa ya tsabtace littafin shi da kuma irin za'ifan da munawu ya gano sai ya ce tazidu qalilan aw tanqusu kadhalika ko dai za su iya karuwa kaɗan su ɗan ɗara dubu ko kuma su gaza dubu da kaɗan ya ce saboda cikin gaggawa yake ba da labarin wannan aiki wa arju an uwaffaqa li i'adati nazari fiha yace ina fatan Allah ya datar da ni wato ina fatan a datar da ni Allah kenan yake roko yana fatan Allah ya datar da shi wajen ya sake ainihin duba wannan littafi wa ijra'i qalami tahqiqi alaiha da kuma ainihin wato gara alkalami na tantancewa akan waɗannan hadisai wa ikhraji halin nasi ta yadda yake za a fitar da waɗannan hadisai ga mutane don su amfana wa min algharib yace abin mamaki ko kuma bakon abu ma shine anna qisman ghairu qalilin fiha akwai wasu bangare na waɗannan irin hadisai waɗanda ba yan kaɗan ba fa a cikin jami'us saghir shahida suyuti nafsuhu bi wad'iha fi ghairi hadha alkitab a cikin wani littafin nashi shi suyudin kuma wanda ba wannan ba ya yi shaida akan cewa waɗannan hadisan kuma ma maudu'ai ne kun ga kuma wani bakon abu kun ga wani abin mamaki kamar yadda ne ishara da farko sai ya ce fahaza kulluhu ya ja'alu thiqata bihi da'ifa wannan duk yana sanya amincin da za a yi wa littafin lallai ya zan amincewa fa mai rauni ce ba za a samu tabbas game da littafin nan nas'alullah al-isma yace muna roƙon Allah tsari Allah kadai shine tsararre dan haka shi kadai yake tsarewa kuma shi kadai muke roƙo anan yanzu ba ana aibanta suyudi bane ana faɗin ƙa'ida ta ilimi ne malaman hadisi kuma kowane ne ya abin da ba daidai ba a cikin hadisi ko a cikin sunna za su fito sai su mishi ainihin raddi da gwargwadon yadda ya samu kanshi in an gane abin nashi na shegantaka ne to sai a yi mishi raddi mummuna in an gane abin na kuskure ne sai ka ji ana bin shi cikin ladabi irin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce sun mayassarallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah mai albarka da ɗaukaka ya sauƙaƙe mini faja'altul jami'a saghira wa ziyadatihi al-musamma bil fatihil kabiri fi dhimni ziyadati ila al-jami'i saghiri qismaini shi wannan littafi al-jami'u saghiri din nan da ƙare-ƙaren shi ƙarin da aka samo daga al-jami'ul al-fatihul kabir asalin littafin suyudi al-fatihul kabir ya zo ya aljami'u sagir sai aka samu malam yusufun na bahani wani ainihin malami ne ya rasu a ƙasar beirut sai a can lubnan kenan sai ya ɗauki littafin sai ya cuɗa shi gaba ɗaya sai bi sai ya tsara littafin shine wannan bugun da kaji ina ishara ɗazu na darul fikri to wannan ainihin shi aikin da malam yusufun na bahani ya yi ya sauƙaƙe wa mai nazari akan ya je ainihin ya ga ainihin hadisan a jere wanda shi suyudi ya yi waɗancan jami'u sagir daban ya yi fatuhul kabiri daban ƙarshen ta in bincike kake sai ka gama duba wannan littafin yawa baka ga hadisin da kake so ka gani akan iza iza iza in baka gani ba sai ka koma cikin alfatuhul kabir to sai shi wannan malami na bahani sai ya haɗe maka su gaba ɗaya duk wani hadisi wanda yake ƙari ne akan hadisan jami'u sagir waɗanda ke cikin alfatul kabir sai ɗibo sai ya haɗa maka ana to kaga yanzu suyuɗi ya sauƙaƙe maka aiki aikin uku ne asali suyuɗi ya maka ɗaya na bahani ya maka na biyu sannan albani ya maka na uku to shi kenan sai zama tamamul minna ɗin kenan shi bai wata cika ma'ana yanzu in kana neman hadisi ka rasa a ina hadisin yake wayar ruwaito shi kana gaggawa a ce kai ne mai wa'azin baki ɗaya ko mai wa'azin ƙasa ko mai wa'azin jiha ko yaya ne kana marmaza za a tafi wa'azi kuma an zo da mota za a ɗauke ka kaza kaza ka rasa ya za ka cikin bukhari abu da wahala amma ka iya rike lafazin hadisin idza ne idza sai kai marmaza sai ka dubo aljami'u sagir sai ka ga idza qala ahadukum sai ka ga hadisin tiryan tiryan sai ka ji an ce maka wane ya ruwaito shi to ka ji aikin da su yi maka ka ga madadin sai ka tafi kana nema a cikin manyan littafai to wannan aikin sai ya zanta iya yiwa ka gama duba jami'u sagir baka gani ba sai ka kuma tafi fatuhul kabir to kaga motar kungiya tana kofar gida tana jiran ka abu zai yi wahala ko to sai sai na bahani sai ce to bari diya haɗe maka gaba ɗaya sai na bahani sai ya haɗe maka to da ka duba sai ka ganshi matukar ka kiyaye harafin daidai to yanzu wannan aikin da suyuɗi ya maka na bahani kuma ya rattaba ya tsara to amma babu tabbas akan abin da ka duba ɗin nan sahihi ne ko za'ifi ko maudu'i shine al'allamatul albani sai ya dauka shi kuma sai ya tsaya ya tsaya ya maka aiki na gari ya tsaya ya tantance din sai ya fasa littafin biyu ya ware za'ifan ya ainihin ware sahihan ita ce magana da yake baka labari din ana sai ya ce sai na sanya shi littafin jami'u sagir din sai ya zama kashi biyu kismaini ya ce na farko sahihal jami' wa za'ifal jami' sahihul jami'u sagir da kuma za'iful jami'u sagir wa adadu ahadithi hadha adadin hadisan shi wannan da'if din gashi nan ka ganshi a hannuna na zo maka da shi dan ka ganshi ka ganshi da'iful jami'i saghiri wa ziyadatuhu al-fathul kabir at-tab'atul mujaddada wal mazida wal munaqqaha ta'alif muhammad nasiruddin al-albani ashrafa ala tab'ihi zuhair shawish al-maktab al-islami ka ganshi gashi nan tintime mai ka ganshi to nan duk hadisan da ke ciki waɗanda ya waro ne daga cikin littafin al-jami'u saghir da ƙare-ƙaren da nabahani ya ɗibo ya hada to sai ware maka waɗanda ba su inganta ba su ne ya ce adadin hadisan ciki tis'a wa sittina wa arba'a mi'a wa sittata alaf hadis hadisi 6,469 dukkansu kaga ga sunan ba su tabbata ba ta jama'a yanzu mai jami'u sagir kenan to mai muhtar fa muhtarul ahadithan nabawiya wai kowa rena muhtar wai sai ce wai zai sa ɗaliban shi karatun muhtar shi kuma mai muhtarul ahadith zangayi ne ya ɗibe shi kawai tsohon lakcara ne a adam malami ne na adab a doktor sayyid hashim shi kenan kawai da ya ga arahar abin ab ashe ma abin kwafowa ne shi ma kawai sai je jami'in sagir da sai ya kwafo shi ne sai zo ya rubuta sai ka ji babban malami ana tattauna matsala ilimi sai ya ce wai a ina a cikin muhtar na duba kaji inna lillahi wa inna ilaihi
a cikin muhtar kaji asalin muhtar din fa daga inda muhtar din ya kwafo shi kuma as-sayyidul hashimi fa malami ne na lugha yana da littafai akan lugha balaga da adab da nahau da sarf kwararre ne a wannan fannin dan Allah kamar lauya ne lauya a ce sai a ce za a yi kanikanci wato abin da ya shafi aiki na injiniyarin na electrical engineering ko mechanical ko makamantan haka dan Allah lauya akwai inda zai shiga yana da ta cewa ma gaba ɗaya tukuna bai da ta cewa dan gaba ɗaya ma ba hanyar su ɗaya ba wannan yayi gabas wannan yayi yamma ne jama'a mun gane ina laifi a ce wannan accountant ne ake rikici game da mathematics kun ga yana da ta cewa zai dan iya ce wani abu kafin a tafi da nisa to amma yaushe za a ce mutumin da yake lugawiyun ne luga harshen larabci kawai shikenan sai je kwafo shikenan mu kuma da yake kasashen mu matattun kasashe ne game da ilmomi sai zan littafin muhtarul ahadith nabawiya ya wasu ko nan na iya tuna lokacin da aka zo ana magana akan hadisan shafa fuska da addu'a ba su inganta ba sai wani ce ai ya gani a cikin muhtar sai na ce kaji fa ana maka magana an ɗauko daga saman bakwai ta hadisan saman bakwan hadisan gaba ɗaya daga inda suka zo shine abu dauda tirmidhi imam musnad na imam ahmad daga can aka ɗibo su da ibnu maja amma kai kuma kana cewa muhtar wanda yake muhtar reshen reshe ne shi siyudi yana ɗibowa daga abu dauda da sauransu shi kuma ya kawo jami'u sagir shi kuma sayyid hashimi mai muhtar shi kuma ya ɗibo daga siyudi to kaji shi kanshi siyudi matsalar da ke tare da shi bayan shi ma siyudin kaji daga inda yake ɗibowa daga abu daudan baka ji mun ce maka ran nan adamu li'itimadi ala sukuti abi dauda ba shi kanshi abu daudan kuma aka ce ba za a amince da hadisan da ya shiru ba to daga nan siyudi ke ɗibowa an ce malamin da siyudin ke ɗibowa ba za a amince da shirin shi ba alamomin da shi kuma siyudin yake ba za a amince da su ba to balle reshen reshi ganye kenan ina ma za ka kama wai ganye an ka kama magana ma ka faɗi bata taso ba zai ma ɗauke ka ka faɗi tukuna shi yasa kaga malaman fiqihu mai iziya yace furu'uz zanniya yace su rassa ne a rassan ma sai yace na zato ma'ana fiƙihu reshe ne na zato ba reshe ba ma kawai furu sai ce azzanniya haka iziya ya ce wa shi da kanshi ya ce su furu zanniya ne ta to shi kuma zato mai Allah ya ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a matakar ana neman gaskiya to zato baya tsina na komai annabi ya ce iyyakum wa dhann ahir ku daina zato fa inna dhanna akdhabul hadith zato shine mafi ƙaryar zance aikin aiki ne jama'a to kun ji wannan aljami'u sagir din da'ifan da ke ciki gashi malam ya ce dubu shida ko kamar yadda muka ji ko da ɗari hudu da sittin da ainihin tara ko to a cikin ainihin wannan sabon bugu da ke ainihin hannuna domin wannan sabon bugu ne don da ana buga shi kitsa a kitsa a ne yan ƙanana ƙanana har guda biyar to malam ya tace wasu ya gano cewa ba su kai a ba'afa su ba balle a ce mawdu'ai ne don haka adadin abin da ke ciki yanzu sai zama 6,452 adadin asalin da ke ciki kenan sannan sai kuma ya ce wal mawdu'u minha mawdu'ai daga cikin waɗancan 6,469 ɗin nan su kuma ainihin wato 80 wa 900 hadith hadisai 980 hadisai 980 daga cikin ainihin waɗannan mawdu'an kaji fa duk a cikin jami'u saghir to shi yasa kaga ashe aikin aiki ne in sun ce zo ka karantar da mu muhtar ka ce a a a nemo ƙwararren malami gogagge wanda in ya karanta hadisin in an ce abu dauda ya ruwaito shi zai iya koma abu daudan ya tabbatar tukuna yana abu dauda ɗaya kenan ya inganta biyu kenan to sai ya zo ya karantar in ba haka sai ka ce ba zan iya ba me za ka iya sai ka ce ku kawo kawa'idi zan iya muku to shi ma kawaidin fa ba ka kware da ilimi ba ka iya karantar da kawaidi dan kawaidi sai an samu kwararren malami domin duk magana da ya faɗa a gane mecece asalinta daidai ce ko ba ashe daga nan zaka gane kai malantar nan ba ta neman wanda ya dan taba karatu ya ce zai yi ka haƙura kawai ka je kai karatu ba kai abin kunya ban ka rufe makarantar wanda ya fi ka ya taɓa rufe makarantar shi imamun shafi'i shi ba ma wai fiƙihu aka kama shi ko hadisi ba larabci ne ya taɓa mishi juya bai misali kalmar lamun da ba da nunun wannan kalman aka hada ta labinu in kai wa ba kasara labinu ya zama blocks bulalluka tubala jam'in libnatu kenan libnatu bulo guda ɗaya ko labnatu sai zama ainihin jam'i labinu sannan kuma jam'i labanu nono labanu nono jam'in shi kuma yana ainihin iya zama me eh labanu allabanu nono jam'in shi afwan mufradin shi labanu labinu labinu nono to in kai kasara labinu sai zama blocks to a ce ka zo za ka karanta yana cikin ainihin hadisin abdullahi dan amur dan as ya ce baban shi ya mai wasiya muslim ya ruwaito hadisin kitabul janayiz ya ce baban shi ya mai nasiha akan in ya mutu a jera mushi bulallika a kabari kenan ba tare da an sa wani abu ya sha makance shi ba to kalmar da ya amfani da ita anan sai kawo kalmar labinu blocks to in ka zo karantawa misali sai ka karanta da labinu nono irin haka ta faru ga imamin shafi'i ba kalma da zai wa kasara ya ɗauke ta misali ya mata ɗauri sai ta ba da wata ma'anar gaba ɗaya shi kuma yana fariya da larabci don shi yana ganin shi bakuraishe a ce kuma bakuraishe hashimi wanda yake da afuwan yana da dangantaka da dangin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam al'allamatul matulabi abu talibin kakan shi ne kuma a ce yau shi an kama shi ya yi kuskuren larabci sai ya rufe makarantar sai ya shiga daji ya je zauna cikin masu kiwon raƙuma sai dai shekara bakwai tare da su yana bin su a tafi da yamma a dawo a je da daddare a je a kwana a kai a ko yana jin yadda ake larabci ya ce yadda yake ba za a sake kama shi a larabci ba to dubu ko da ya zo yana rera waka har cewa ike walau la shi'ru bil ulama yuzri la kuntu al yawma ash'ara min labidi yace ba dan yawan waka na rage wa malamai daraja ba yace da sai na fi labidi waka labid wani mawaƙi ne daga cikin mawaƙa waɗanda ya yi waƙa a jahiliya har sai da annabi ya be shi ya ce kalma mafi gaskiya da wani mawaƙi ba ma guje ya faɗi ita ce kalmar labid da ya ce ala kullu shay'in ma khalallah batil duk abin da ba Allah ba ƙarya ne wannan labid ya dawo ya musulunta to amma dubi imamu shafi'i ya ce sai ya fi shi iya waƙa ba dan waƙa in ta yawa tana rage wa mutum kima ba to shi yasa in ka waye gari ka bude makaranta ana karatun bulogul maram ana karatun kaza ana karatun kaza sai ka ga kai matsalolin nan fa duk da ake tattaunawa kullun sun zama matsala sai ka ce jama'a musulmi eh kun sa abin da za a yi za a dakatar da karatun nan zan tafi in karo ilimi sai a baka wata biyar ko shekara guda su kuma jama'a su baka scholarship tunda su zaka je ka yi wa karatun ku amfanu gaba daya a baka kuɗi da zaka ci ka bawa matanka ko ka bawa matanka ko makamancin haka ka je ka karo ilimi sai ka zo kana karantar da su tabbas ko kuma da kai da su ku je ku ɗauko babban malami da zai zauna duk ya karantar da kowa a bisa matsayin da ya samu kai kaga in ya tafi ya bakku shi malamin ya bar ku akan ya ƙara maka haske kenan sai ka ainihin ci gaba da karantar da jama'a jama'a mun gane to amma wannan nasihar nan tana da wahala a ɗauke ta saboda malanta ta ne wa ɗan najeriya zaki malanta a najeriya ta kai jahili fa sai kaga ya kifa babban riga da tuma kasa da nadi ya rike carbiyo shi masu yake a ce mishi akarami sannan in mai kuɗi ne haka sai ka je ka samu gashi nan kana yanzu gasar da suke kenan wai in mai kuɗi ya kasaita wai so yake a daina ce mai alhaji a koma ana ce mai mala sai samu wani gabjejen falo sai zo kasuwar kurmi ya sai littattafai kamar na dubu ɗari biyu ko ɗari biyar haka sai cika su da falon shi kawai sai ya zauna ya sa buzuwa tsakiya ya zauna a ringa ce mishi malam ko sunan littattafan bai san sunan su inda mujalladi na goma zai koma tsakanin mujalladi na shida da na biyar bai san inda za a sa shi bai san sunan littattafan ba ma zai iya aje littafin taka haka bai sani ba wasu ya sa su ta ƙasa bai sani ba zai iya ɗauko fatahul bari ya cuɗa da risala bai san inda ya abin nan amma so yake wai a daina ce mishi abin nan eh alhaji a rinka ce mishi malam saboda wai malanta ai abu ne mai sauki kawai tunda an san malanta ba karatu bace a kasar inda ka iya surutu ka iya ƙarya ka iya barazana da da fakafakan ƙarya shikenan kawai Allah ya kiyaye eh to kun ji jama'a malam yace mawdu'an za su kai ainihin wato 80 wa 900 ko 80 ko 80 yace wal mawdu'u minha 80 wa 900 hadisan ya kamata ya zama 80 wa 900 hadisan za su kai hadisai 900 ainihin da 80 ala wajihi taqrib kusan haka wato za su kusan kaiwa haka wa huwa matbu'un sai ce shi wancan da'ifin an ainihin wato buga shi ka sahihi kamar yadda ainihin aka buga sahih din walhamdulillahi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wannan ainihin sahihin shi kuma ka ganshi kai mai saurare na kaga mujalladin shi na farko kaga kuma ainihin wato al-mujalladu thani mujalladin shi na biyu shi su kuma mujalladai biyu ne sahihul jami'i saghir wa ziyadatuhu al-fathul kabir shi kuma in aka hada shi gaba daya yana dauke da ainihin yawan hadisai 8202 shine ainihin hadisan waɗanda suka inganta to kaga an ka hada su gaba ɗaya su ne suka baka aljami'us saghir kenan na al-imamu suyuti to sai zama duk hadisin da zaka yi magana akai sai ka je ka bincika waɗannan ka'idojin da muke faɗi ta iya yiwa kai ka samu kanka baka kware ba in baka in ka samu kanka a halin baka kware ba kuma kana so zaka shirya wa'azi ko zaka ainihin shirya lacca ko makamantan haka sai ka je kai nazarin menene manyan malamai suka faɗi akan hadisan jama'a mun gane wannan ainihin shine abin da al'alamatul qardawi ya tabbata a cikin littafin shi mai suna thaqafatu da'iya wayewar kan mai da'awa yace mai da'awar duk da zai zo kawai ya ta gaya wa mutane hadisan ƙarya da tatsuniyoyi da fassara ayoyin da shi ma kawai ya ji ne akan titi ko a kasir yace wannan ba gidaje ne kawai ka tashi ka ji ana fassara aya ainihin fa'iza faragata fansab wa ila rabbika fargab wayan an gama sallah a tsaya ayi addu'a kai ma shikenan madadin kai yanzu ka zama mai wa'azi zaka je da'awa sai ka tsaya ka bincika wannan fasarar da ka ji malumma na faɗi gaskiya ce ko ba gaskiya ba a'a kai ma kawai sai dai kai nadi an shirya yi a shiga mota kawai a tafi wa'azi sai ka je kai ma ka faɗa kardawu ya ce kai ba gidaje ne a cikin masu wa'azi baka da kan gado hadisan da ka saba ji ana faɗi yau mu somikum yau mu naharikum din nan dan azumin ku lallai yaku ba wai kawai ka taso wa'azi sai ka je kana wa'azi da irin waɗannan hadisan ba a'a sai ka je ka bincika menene malamai suka ce yace haka mas'alar fiqhu yace to a ƙarƙashin wannan babu makawa ga duk malami mai da'awa ya san waɗannan ilmomi guda shida ga su kowa ya karkada kunne ya ji su ilimin farko ilimin aqida na biyu ilimin qur'ani na uku ilimin hadisi na hudu ilimin ainihin fiqihu na biyar ilimin tarihi na shida ilimin lugha waɗannan ilmomi wajibi ne ga dukkan mai da'awa ainihin ya san su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu gaskiya ma'anar wannan kalma ita ce ilimin aƙida dole ka ƙware game da ilimin aƙida a ƙarƙashin ilimin aƙida ba ka samu tauhidi domin tauhidi darasi ne mai zaman kanshi daga cikin darussan aƙida tauhidi daban aƙida daban to aƙida darasi ne mai faɗi wanda ke sanar da kai Allah maɗaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanai akan abubuwan da suka shafi gaibu kamar aljanna da wuta da lahira da zuwan mahadi da dajjal da yajuju wa majuju da abubuwan da suke da alaƙa da waɗannan to wannan ilimin tauhidi da aƙida dole ka sani sannan dole ka san ilimi na ainihin alkur'ani wanda a cikin ilimin ƙur'ani tajwidi shi da kanshi zai shigo dole ne mai wa'azi ya iya jan ayar da yake wa'azi daidai ba ya rinka badan badama ba jama'a mun gane wannan da kyau ya zan ya san ma'anarta ya san asbabun nuzul da abubuwan da ke da alaka da waɗannan ilmomin ƙur'ani tafsiri da makamantansu ya san makiyat da madniyat ya san ainihin ilmin nasikh wal mansukh da makamantan haka sannan sai ainihin me sai ilimin hadisi in aka ce ilimin hadisi hadda hadisin dan haka sai zama usulul hadisi wa qawaiduhu ka san shi hadisin ka kuma san ka'idojin ilimin mustalahul hadith sannan sai usulul fiqh ilimin fiqhun da kuma shi fiqh ya zan ka san ilmu usulul fiqh da ilmu qawaidul fiqhiyya waɗanda su ne abubuwan da yanzu muke tattaunawa a muqaddiman nan ta littafin tamamul minna ilimin mustalahul hadith ilimin usulul fiqi da alqawaidul fiqhiyya al'amma wajibi ne mai wa'azi ya san wannan sannan sai abin da yake da alaka da ilimin tarihi domin al'amarin musulunci ba zai gudanu ba matukar baka san ilimin tarihi ba musamman ga waɗannan 'yan gurguzun 'yan shi'a ba abin da su suke bincike a duniya irin tarihi sannan kuma tarihi su da suke bincike ƙarya kawai suke ƙoƙarin su ainihin gina ita ce musu gaskiya don haka ɗan shi'a ne zai je ɗauko tarihin da kai a kanka ne amma kai da yake tarihin ka kai baka sani ba amma ɗan shi'a shi yana da wannan tarihin kuma ya rantse da Allah duniya ta tashi akan shi mai gaskiya ne jama'a mun gane wannan don haka dole kusan wannan kuma duk waɗannan abubuwan akwai akwai littattafai ainihin waɗanda yaya ake gane tarihi ingantacce wani malami a sheikh rustum ya yi littafi musamman ɗan takaitacce akan usulu tarih kamar yadda ya ake gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba to ya ake gane tarihin nan ingantacce ne ko ba ingantacce ba ibnu kathirin yana kawowa a cikin albidaya wa nihaya wasu abubuwan sun tabbata wasu ba su tabbata ba al-imam zahabi yana kawowa a cikin littafin shi tarihul islam al-imam tabari yana kawowa a cikin ainihin tarihul muluk al-imam tartusi duk gasu nan suna kawowa tajul muluk da sauran suna kawo abubuwa da dama wasu sun inganta wasu ba su inganta ba can ne aka samu wancan takadarin shedanin ya je dibo salman rushdi ya je dibo abubuwan da suke tatsuniya ne a cikin tarihi yazo yana tabbatarwa dole sai mai wa'azi ya san ilimin tarihi sannan mai wa'azi dole ya san lughal arabiyya nahwu da sarf da abin da ke da alaka da su balaga da adab da makamantan waɗannan to sannan sai ya zai wa'azin shi ne dan Allah ba dan wani ya bashi haushi bari ya zage shi ba ba dan ainihin an gayyato su wani sun yo gayya an zagi su wani su kuma su gayyato ka kai kuma ka zo ka zage su wallahi duk waɗannan abubuwa ne babu manufa shekarun baya haka aka rinka yi wannan nan dariƙa ya zo ya sanya kaset an sa wani bakano yana waka dan izala mugun bawa jakin banza la'anan ne kura kin cinye naki jakakin harbe naki bindiga harbe na gaban ki ni na ga bakin la'anan ne shi dan izala in ya in ya eh dai haka ake yi ka gani shi kuma wannan sai ya zo ya dauko guru da laya durkuso dariƙa kafiri wab wuta shikenan Allahu akbar shi kaga wacce fa'ida duk suka samu babu sai ya zan duk wanda zai gayyace ka wa'azi kasancewa zai gayyace ka ne don ka amfanar da shi kanshi ba wai shi dan izala ne yan dariƙa sun dame shi shi dan salafiya ne yan shi'a sun dame shi shi dan kaza ne yan kaza sun dame shi a'a ya gayyato ka wa'azin da kai kanka zaka amfane shi sannan mutanen da aka zo ana musu wa'azin nan su da kansu su fahimci cewa babu shakka malamin nan ya san abin da yake kuma wallahi nasiha yake mana gaskiya yake gaya mana abin da ake so kenan jama'a mun gane wannan da kyau ku je ku karanta wannan littafi thaqafatu da'iya wayewar kan mai wa'azi al'allamatul qardawi ya tsaya ya rubuta shi ya ce dole mai wa'azi zai fito wa'azi ya tsaya ya gane ingantacciyar ma'ana ta aya ya gane ilmomin da ke ciki ya gane nahau da larabci da balaga da fasaha don a rinka jin zaƙin abubuwan da yake faɗi sannan ya iya gane ainihin hadisan me ma'anarsu me wane ya ce me kaza ina aka kwana ina aka tashi mutanen da kake wa'azi yan fiƙihu kaza ne ya zan ka san fiƙihun nasu tukuna ya dan ka zo zo kana gaya musu magana ba za su ɗauka ai dan bai san namu bane shi yasa ya faɗi kaza ka kawo nasu ɗin tsaf su ji ka ƙware mai wa ma kafi su haka ibnu taimiya yake aka ce makarantar ibnu taimiya sai ka je ka samu ɗan shi'a ya zo ya zauna ba yadda ya iya yana saurare saboda me zai ji ilimi a cikin shi'a shi wanda shi ya yadda da shi'ar amma bai ma san da wannan aƙidar ba sai a bakin ibnu taimiya zai ji ta kuma ibnu taimiya ya hujja je je kaka duba littafin ku kaza sai je duba shi da can ajiyar littafin yake kawai ga ibnu taymiya har ya budar ya karanta kai dan malikiya ne baka san kaza ba sai ka ji a cikin mazhabin ka ibnu taymiya ya kawo me yasa malikiyar ku ta ce kaza shafi'iyar ku da ta ce kaza me dalilin ta hanafiyar ku da ta ce kaza ya aka yi sai kawo to in ya so duk abubuwan da ya kawo na mazhabin ku in daidai ne ya tabbatar ba dan ya goyi bayan ku ba dan ya goyi bayan daidai in ba daidai bane ya rushe ba dan yana kin ku ba dan abin da yake sabanin naku shine gaskiya to sai ka gan ka zo ka zauna kana wa'azi babu yadda za a yi makiyinka da masoyinka sai ya ta'asirantu da ainihin wa'azinka kuma sai ya ji yana so shi yasa aka ce zaka je makaranta zaka ga yan shi'a zaka ga yan dariƙa zaka ga yan malikiya zaka ga yan kungiyoyi duk sun zo gashi nan Allah ya taimaka an fito muku da kasar din da malam Muhammad Ja'far Mahmud Adam suka yi tun suna ɗalibai jami'ar Islamiyya tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kaji cikakke kuma gamsashen tarihin ibn taimiyya kuma ka je ka nemi ainihin kasusuwanmu na biyu na uku na hudu zuwa na biyar na littafin al'aqidatu tahawiyya wanda muke a dandali duk mun kawo tarihohi game da ibn taimiyya da makamantan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan abubuwan dole ne jama'a su san su wallahi jama'a ku yi hakuri ba muna faɗin waɗannan abubuwa bane dan mu kashe muku gwiwa dan wasu suna ganin to yanzu in aka ce sai an san kaza sannan za a zama kaza to yaushe za a zama a dan kun raina musulunci ne yanzu haka siddan kawai haka siddan kawai ka gama primary 7 sai ka je ka shaƙe wuyanka da nakita ka sa baka kot ka je kofa kotu ka tsaya ka ce kai ma lauya ne ko kuma ka buɗe camba ka ce a zo duk mai rikici ya zo mu ma lauyoyi ne ba dai baka kot ba ce zai yiwu ba zai yiwu ba kawai sai ka sai sufanu ka haɗa katon inji a cikin shago ka rubuta kai ma injiniya ne mechanical work a zo zai yiwu ba zai yiwu ba sai ka yi haƙuri ka je technical school ka je ka yi engineering sai ka yi haƙuri ka je law ka je school of law ka iya kaza ka iya ba haka ba ne amma ilimin musulunci sai mutum ya ce to wai in an ce za a bi wannan wai yaushe za a karantar da mutane su 'yan bokon ba haƙura suka yi ba suka je suka ɗibo ƙwararru daga ƙasar waje mafi yawancin waɗanda suka karantar da mu a sakandare da biology physics chemistry mathematics indiyoyi ne aka je aka ɗibo me yasa saboda namu ba su iya ba ba mu da malamai a lokacin yanzu fa da wahala ka shiga sakandare har ka fita wata indiya ta karantar da kai me yasa muna da namu kuma ku je ku ɗibo waɗanda suka iya su zo su zauna su karantar da ku ku sa musu albashi ku sai musu duk abin da suke bukata hankalinsu ya kwanta haka ake wa indiyoyin nan aka ɗauko su a ba su gida a ba su mota a ba su kaza a ba su kaza a ba su kaza dan hankalin su ya natsu su zauna su biya wa 'ya'yan mu karatu wanda ya karantar da ni na hau da sarf a barewa Dr. Taha mutumin kasar Masar ne na hau da sarf a lokacin hadda adab larabawa ne ake kawo mana daga kasar Masar suke koya mana na hau da sarf shi yasa yana karantar da kai abin da yake yaran uwar shi da uban shi ne ya koya sai da ya wajen shekara 30 ko 20 yana koyo yaya dan Allah ba za ka samu karatu yadda ya kamata ba to amma yanzu fa duk inda ka je sai ka ga namu ne bakaken fata ke karantawa saboda sun iya kuma haka kuna nan cikin gari kuna da masallaci kuna da makaranta malaman ku basu iya ba sai ku ce a rufe da'awar gaba daya da'awa ta tsaya dan me babu waɗanda za su yi ta to amma a'a kun mai da abin da bakuraɗiya kai ma zo kai akowa gwargwadon shi zai yi to da zai yi gwargwadon nashi kuma kuna tura shi yana ƙaro ilimi da sai a yadda da gaske ne kuna nufin ya gwargwadon nashi a'a amma a haka din nan fa iyakar shi iziya har malamin shi ya mutu ko ya kore shi ko kuma ya gudu ya shiga izala ya bar malamin shi a ɗariƙa iyakar shi kenan fa sai kuka zo kuka naɗa mashi naɗi shi kenan kuka ce ka zama shi kenan wuce kai ma yi gwargwadon ka Allah ya kiyaye haba mala yan gurguzu sun yi yawa ne a Najeriya wallahi shi yasa kullum muke cewa karatun wannan ba karatu ne na wa'azi ba karatu ne na aji wanda yake dole ne a tsaya a wayewa da mutane kai mai kasar take ciki to bayan da ka ji wannan ainihin ka'ida ta takwas wadda yake kaji dai a takaice ba ana ce maka suyudi ba malami bane suyudi malami ne sai dai shi wannan littafin nashi ya samu kanshi cikin matsaloli to isharar da malam albani yake a can baya cewa so da dama shi kanshi abin mamaki suyudi zai kyautata ko ya inganta hadisi a nan jami'u sagir in ka koma wani littafin nashi sai kuma kaga suyudi ya raunana wannan hadisin ko ya ce ma hadisin maudu'i ne ka je ka karanta littafin shi zailul mawdu'at ya yi wa mawdu'at ta ibn al-jawzi zail kamar dan karashi ko dan ya dan yi ta'aliki akan haka akwai hadisai da dama a cikin aljami'u sagir waɗanda ya tabbatar da ingantattu ne a jami'u sagir amma can kuma sai koma ya raunana su haka kuma littafin shi allali'ul masnu'a fil ahadithil mawdu'a imamu suyuti a cikin wannan littafin shi ma ya rinka tabbatar da rauni da cewa wasu hadisai ƙarya ne waɗanda a nan jami'u sagir akwai isharar da ke nuna kuma ya inganta su jama'ar musulmi an gane wannan da kyau shi yasa in ka samu littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa ta malam albani mujalladin farko zaka ji inda yake yawan cin gyaran siyudi in ya kawo hadisi kaza sai ya ce hadisin nan kaza kaza kaza kaza isnadish sai ce da'ifi ne ko maudu'i ko munkari sai ce abun mamaki siyudi ya ce a cikin littafin shi aljami'u sagir ya tsare duk wani hadisi wanda mai ƙarya ko mai ƙirƙirar hadisi ya kaɗaitu da shi ba zai kawo ba ya ce sai gashi ya kawo wannan hadisi fa'iza huwa bayyinun maudu'un sai gashi ƙarara hadisin ƙarya ne sai ce don haka zaka ga al'alamatul munawi shi ma a cikin sharhin nashi ya ce kaza to wani lokacin sai zama shi kuma munawin in ya tashi yana yin gyare-gyare da dama daga cikin hadisan amma gyare-gyaren da yake wani lokacin shi kuma yakan takaita hadisin da yake maudu'i ne siyudi ya nuna cewa hadisin hasan ne munawi shi kuma ya zo sai ya tsaye da shi akan matsayin munkar kawai to duk dai maratibu ne waɗannan na hadisai martabobi ne na raunin hadisi ainihin wato ko kuma madariku kenan za a ce ko tunda abin ƙasa yake wasu abubuwa ne matakai ne na rauni waɗanda sai ka je ka koyi ilimin hadisi za ka gane me ake nufi da za'ifi me ake nufi da za'ifun jiddan me ake nufi da za'if almunjabar me ake nufi da hasan me ake nufi da sahih me yake nufi da ainihin hasanu li zatihi mutawatiri gharibi aziz ahad mustafid duk waɗannan sai ka je ka koya tukuna za ka san su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki mana taimako mala yace alqaidatu tasi'a qaida ta tara sukutul munziri ala alhadith fi targhibi laysa taqwiyatan lahu munziri idan ya shiru akan hadisi a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib wannan shurun na munziri fa ba karfafa hadisin bace kai mala albani Allah ya mishi karatu jama'a ina ce albani ba ni ba fa ni ba sunana albani ba ni albani lakabi ne saboda haka ni ba albani ba sunana bane sunana Muhammad shine albani Muhammad Nasiruddin shine ba albani ni dan Najeriya ne don haka in kaji karɗa zo ana karatu ka je a ma wasa kan shi yake a'a muna wasa waɗanda suke wasassu ne mun fahimta ko yawa su muhammad nasiruddin albani mamaci ni mai rai ne kaji ni da raina gashi kana ji na yawa yawa don haka su malam muhammad nasiruddin albani allah ya musu karatu a duniyan nan sai zama abin da kake karanta kana fahimta saɓanin abin sai su ce maka ba haka abin yake ba yaya abin yake sannan su da zakara suke kwansu ba kajin agir ba ne ma'ana duk magana da suka yi sai sun gama tsaf sai su ce duba littafi kaza ko kuma ma ana cikin magana ana aje maka littafi duba kaza duba kaza kuma muka ce muku tun albani na da rai in ka duba baka gani littafin shi ba muka faɗi lambar waya shiga shi ka buga mai kai tsaye to yanzu albani ba shi da rai ya rasu allah ya ji kanshi yau shekara shi biyu da 'yan kwanaki kaɗan da ainihin rasuwa bai wuce shekara biyu da kama kwana uku ko kwana hudu da rasuwa ba allah ya gafarta mishi sai ka buga wa alhassan muka kawo lambar wayar alhassan ali abdulhamid sarkin ɗalibai kenan to in ba haka ba mu ma nan ka bari tukuna ka ji in mun ba kasa baka amsar duk matsalar da ta kakare maka a cikin littafin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani to babu laifi din sai ka ketara can waje dan su can waje da larabci za ka yi magana to mewa kai kuma babu larabci to mu ɗan uwanka Hausawa sai mu baka jawabin abin da Al-Allamatul Albani yake nufi insha Allahu ta'ala muna nan da yawa birjik a ƙasar nan duk inda ka kada da izinin Allah za a baka menene Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake nufi da ya faɗi kaza a cikin littafin shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai a tsaya a warware maka sai kaga kanka ya waye shikenan sai ka zauna lafiya to alhafizul munziri a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib so da dama wasu in suka ji yayi shiru akan hadisi sai su ce to munziri ya karfafa hadisin kenan kun san da ake gane wannan magana tasu sai ka ji mutum ya ce rawahu abu dawuda wa auradahu al-munziri fi at-targhib wa sakata alaihi to wai shirin nan da yake neman ya ce munziri yayi akan hadisin ya ne maka nuni akan to hadisin na da karfi kenan a wurin munziri to sai malam ya ce ba haka bane me yasa malam ya ce al-aslu annahu la yajuzu iradul hadith ad-da'if illa bi bayani halihi asali dai bai halatta mutum ya kawo hadisi mai rauni ba sai ya bayyana matsayin hadisin sai ya bayyana halin shi ya ce wannan hadisi mai rauni ne in ba haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta magudi koda a wajen kasuwanci annabi ya taba saka hannun shi a cikin hajar wani mai kasuwanci kamar gishiri haka sai ji can kasa da laima sai annabi ya hargitso sai ga ruwa ya ce wannan kuma mai kenan sai ya ce wallahi asabatu sama wallahi ruwan sama ne da kai ya manzo Allah ka san ba leda kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ce me yasa baka juya ka sanya wanda ruwan ya buga a sama ba inda gaske ne kun gane wannan da kyau ma'ana yanzu kai mai sai da tumatir ko albasa ko menene in ka zo wannan ribabbiya albasa sai ka sa ta tana zuwa sai ta yi wa oga barka da zuwa ga ta fata ribe don ya san matsayin ta siye ta a haka amma kakka kifa ta haka ana cewa to yalla bayan siya ko yana kokarin ta haka a ranka da daya sai ka taba ba kane ka kifa sai ka juye ta a leda haka a kai magudi annabi ya ce man laysa minna man ghashana falaysa minna wanda diye mana magudi ba shi tare da mu to in dai hadisi mai rauni ne to kayi magudi in ka kawo shi baka bayyana halin shi ba Allahumma sai in baka sani ba to in baka sani ba sai annabi ya ce wa halla sa'alu izlam ya alamu in baka sani ba tambayi mana aikin aiki ne dai in baka sani ba sai ka tambaya Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zuburi in baku san littafi ba baku san hujja ba je ka tambayi malami ala gafata malam zan yi hudu juma'a yau kaga hadisin nan da zan kawo ko ya tabbata malam ya sani sai ya gaya maka malam bai sani ba sai a shiga ɗakin bincike sai a duba to kaga anan sai a samu waɗanne malamai ne waɗanda an san gogaggu ne ƙwararru ana iya dogaro akan hukunce-hukuncensu sai a ce ibnu hajirin akan dogara da shi musamman a littafin shi kaza littafin shi kaza haka shaukani haka wani haka wani sai malamai su nuna maka ga littafan da ake samun wararrun hadisai sahihai ga littafan da ake samun wararrun hadisai da'ifai da maudu'ai sai kaga ka samu wannan alherin shi yasa kamar yadda muke cewa mu kam samarin zaria mu kam matasan zaria maraici ya kama mu yayin da uban marayu ya rasu shine haruna danja na gaya muku har yau marayun zaria ba su samu uba ba ina ma'anan marayu marayun ɗalibai suna buƙatar littattafai alhazan zaria kowa ya yi fa jama'a wa'awa ya tattare ya taskance sai dai ya mutu ya bar 'ya'ya da mata ana raba su a kotu amma haruna ɗan ja ne da allah ya tsawaita ran shi ya ce zai yi jirgin sama guda wane mutum jirgin sama kasan ko jarida za a kawo mana ta kasar waje jirgin sama guda wallahi sai mun karu jaridar kasar waje a ce jirgin sama guda balle littafi ya ce tsakanin makka da madina za a je a ciko jirgin sama guda a zo a kafa library a buɗe 'ya'yanmu ya ce su ta bincike suna gano mana alheri bai wuce sati biyu ba sai kuma ya rasu to Allah ya ji kanshi kullum mu ne mishi addu'a amma abin da muke cewa ina manyan masu kuɗi kuma waɗannan maganganun da nake faɗi kalmomi ne na adalci da gaskiya wallahi ko ganin Haruna dan ja so ɗaya na taɓa a jaridar gaskiya ta fi kwabo so ɗaya na taɓa ganin hoton shi ban taɓa ganin shi ba karka ce wai ina ta kalidanci ko na taba cin zakashi ko sadaka shi bana cin ko ɗaya ma ko yana da rai ban taba ganin shi ba amma gaskiya ce kuma malam uzairu shine bani wannan labarin malam uzairu shine shugaban izala na cikaji shi bani wannan labarin jama'a mun gane wannan da kyau don shi malam uzairu shi haruna dan ja ikira ya ce muna son ku ware mana littattafai da za a je a sayo wa 'ya'yanmu an yi wannan magana ana shirye-shiryen ya kwanta da su to masu kudin zariya kalubalen ku masu kudin najeriya kalubalen ku masu kudi a taimaka a gina makarantu a gina cibiyoyi a cika library a ɗibo malamai kuma ba ka ce ka gina ka zama kai ne rabbul masjidi ba ka gina ka ce to masallacinka ne abin da kake so a'a ka nemo ƙwararrun malamai da aka amince da su to gashi nan malamin danka muku abin duk da ko ga ya dace ku yi mu ma mabiya ne haka ake a cikin addinin musulunci amma kamar da abu jam'iyya kai ka kafa kuma kai za ka yi shikenan baka kai shi yasa waɗancan masu kungiya ake kora ba da aka ce an kori uga kwata kwata yace ku tsaya ai ni na kafa duk kuna kore ku ha gani yawa ka bata mai lokaci yace duk ya kore su to dan haka sai malam yake cewa illa bi bayani halihi kama sayati bayanuhu yace sai ka bayyana halin shi wannan hadisi kamar yadda bayanin haka zai zo insha Allah walidhalika yadhunnu ba'dhum dan haka sai wasu mutane suke zato annama sakata alaihi almunziri cewa duk hadisin da munziri ya shiru akan shi fit targhib a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib fit targhib wa tarhib yadullu ala annahu ghairu da'ifin indahu wai wannan shiru din yana nuni ga cewa shi wannan hadisi ba mai rauni bane a wurin munziri wa alaihi jarar shekhu saidu sabit akan wannan irin fahimta a shekh saidu sabit ya gudana fi gairi ma hadithin ba a hadisi ɗaya ba ma a hadisai da dama haka saidu sabit mai fiƙo suna ya gudana in ya zo ya ji munziri in ya ga munziri ya shiru kawai sai nuna alama cewa munziri ya karfafa hadisin kenan ba mai rauni bane hatta a wurin munziri mala albani ya ce wa huwa zuhulun an istilahil munziri wannan rabkana ce game da istilahi kanikancin munziri alladhi sarraha bihi fi muqaddimatil kitab tsarin da munzir ya fito karar ya faɗi a cikin shimfiɗar littafin shi to duk mutumin da ya ɗauki irin waccan fahimtar to ya rabkana daga ainihin abin da munzir ke nufi to masu sauraron mu daga nesa ai haƙuri wuta ce babu janareta kuma ya tsaya ba kuɗi najeriya manya sun cinye za su yi kamfen to shine ainihin sai malam ya ce to rabkana ce ma daga ainihin magana da shi kanshi munzir ya fito karar ya faɗi a farko-farkon littafin nashi haithu qala rahimahullahu Allah ya ji kan munziri yayin da munziri ya faɗi wannan magana Allah ya ji kan shiga shi safar rabi'a a cikin ainihin wato a safatun rabi'a shafi na hudu kun ga duk waɗannan abubuwan suke tabbatar maka ashe waɗannan kurakurai da ake cewa malaman nan sun yi ba kurakurai ba ne na ana zuwa ne wai a zauna a kwakulo ka bambance aikin malaman hadisi da aikinka kai kana zama ne kana karanta littafin da wane ya dan ka gane kuskuren shi ko ka zauna ka ji wa'azin wane dan ka gane kuskuren shi su ku su malam albani a'a su garin bincike ne na ilimi sai su haɗu da matsala kaza don su ka'idar da suke bi ba irin yadda kai kake bi ba su in suka sai littafi ko in suka ga littafi a library kokari suke su karance shi kakkaf komai yawan shi za su bi a hankali kai ne kake gudu ka fito ka zama malami amma su a hankali suke bi sai sun karance shi tsaf to suna karatun nan suna fahimtar malahu wa ma alai ina mai littafin ya dace ina ne bai dace ba in ba an cire ba in ka shiga jami'ar bayero ya kwanta jami'ar bayero in ka tafi jami'ar bayero all side tsohon bangaren bangaren farko kenan in ka shiga library dinsu in dai ba an cire ba za ka ga takardar da aka rubuta malam bakar gumi zaman shi a jami'ar sai da ya karanta littattafan da ke cikin ɗakin karatun kakap library din sai da ya karance kakap an manna haka in dai ba an cire ba ban san ko an cire ba mai kai kwanan nan kaje kai ko kai shiga kwanan nan an cire amma in dai ba an cire ba a sani na da wajen shekaru goma sha biyar na san akwai sha'amanni haka cewa sai da ya karance su kakaf to haka suke sai su bi sai su karanta littafi kakaf su neman ilimin suke to garin neman ilimin saboda sabo da kuma su ɗaliban ilimi ne ko malaman ilimi ne sai su rinka gano mai littafin nan yana kurakurai wuri kaza sai su ɗan rinka rubuta waɗannan gyare-gyaren a gefe to shine sai ka ji sun rubuta littafin da za su ci gyaran wannan kaga su aiki suka tayan madan Allah don haka kake ganin ake musu kyakkyawar fahimta ko to amma kai ko zaka ce ne wani ya rubuta littafi shi yasa sai kaga Allah maɗaukakin sarki yana saka musu albarka duk abin da suka rubuta sai ai musu kyakkyawar fahimta cewa don Allah suka yi amma kai ko kakan duba ne wani ya rubuta littafi wani haya sai rubuta littafi sai ka je ka fara duba to sai ka ce tun ma sunan littafin ma bai iya ba kai dama abin da ya dame ka kenan wayaya shi zai rubuta littafi kai kana ganin shi bai isa ba to in Allah madaukakin sarki ya sa wani ya cancanta kaza in yi kawai daidai ne to daidai ne in kuma ba daidai din bane to nuna mishi ba daidai din bane saboda Allah ba dan kyarewa ba ba dan gwalewa ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ji yadda ake suke gano waɗannan kurakurai kenan in ba haka ba za ka ce ah ya ce siyudi ya yi kuskure ya ce munziri ya yi kuskure ya ce abu dauda ga ma'anan magana shi ya ce nawawi ya yi kuskure ya ce kas ibnu hibban ya ce wane ne ah to shi ba wanda ya iya a'a ba haka bane kai ma da za ka samu kanka a halin mai bincike ne da haka za ka zama ba ma ka san san da za ka zama ba amma abin da ya sa kai ka kimshe ne gefe guda amma su masu bincike sun san dole ne haka ne kane kana muna da wani malami lokacin muna Bariya College yana karantar da mu English literature wani mutumin Ghana ne in ya siyo jarida yana karantawa haka jaridun kasan mun ya siyo sai kaga yana ta sa biro yana underline yana ta sokewa yana ta cin gyara wai turancin ma bai turantu ba tunda shi dama turanci ya karanta a rayuwar shi gaba daya don a lokacin kasan irin khurafat na ɗalibai irin shirme na ɗalibai yana da sai sai mu ce shi fa saboda turanci ne ma har gashin shi ya kwaikwai to wannan khurafat ne na ɗalibai kawai turanci mala in ka gamu da shi kace good morning sa sai kira ka sai rankwashe ka sai ce ba morning ake cewa ba good morning good morning sai rankwashe ba ka san shi ba ba bai san ka ba to sai har tonan shi ake ta ce good morning sa sai ce kwan kwan kwan good morning sai rankwashe ka su turanci suke bauta gaba daya to ka gani kuma a hakan wallahi ya koyar da mu yadda za a pronouncing abubuwa da abubuwa ko un fa'idantu haka duk mutumin da yake waya sani ka kwantar da hankalin kai koyar da kai gobe sai ka zama irin shi amma ga ce kai gwadare to dama kun ga matsalar bahaushe kenan da bahaushe da bahaushe ya suna da wannan matsala kana yo amarya wadda ta iya ado uwar gidanka madadinta kwaikwaya ta zanta cinye kwallon a'a sai da jini an je an kwaso tsofaffin bariki gwadaran banza mu za a wa gwadare a gama muna nan to ku zauna a nan wallahi sai dai a kore ku karya kike namiji wannan gwadaran yake so to wannan ainihin gwadaran da zaka ce kaji wai karatu wai an ce kada a ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to sai ya wai khalaq to ni amai fa to ba za ka yi amai ba amma a cire kaliman a cire kalima a ba mala mun gane wannan da kyau ko to shine ya ce ga abin da munziri ya faɗi sai kowa ya karkada kunnen shi ya ji maganar munziri munziri ya faɗi a cikin muqaddimat targhib wa tarhib ya ce fa'iza kana isnadul hadithi sahihan au hasanan idan isnadin hadisi ya zama ingantacce ne ko kyakkyawa au ma qarabahuma ko kuma da'ifi ne amma ya kusance su wajen inganci ko kyau wato ya zama da'ifi kenan almunjabar mai dama dama kenan sai ce saddartuhu tun farko in zan fara da hadisin ga yadda zan fara bilafzi an da lafazin an jama'a ku ji maganar nan da kyau munzir yana faɗin istilahin shi ne tsarin da zai biya ce duk hadisin da ya zama ingantacce ne in zan fara zan fara da an idan kyakkyawa ne zan fara da an in da'ifi ne mun jabar mai dama dama zan fara da an kaji kuma yanzu ya bi wani tsari kenan saɓanin na malaman hadisi ko wanda su kuma malaman hadisi mafi yawanci a wurin in suka ce an ishara ce akan mai rauni to da yake ya san zai saba wannan ka'ida to tun a farko sai ya ce to ga wadda zai tafi a kai dan karka gudanar da shi a bisa ka'idojin sauran malamai haka al-imamu tirmidhi a ƙarshen littafin shi sai ya ce duk sanda ka ji na ce gharibi ne shuru to ina nufin da'ifi to amma a wurin malaman duniyar hadisi sun ce gharibi ba da'ifi suke nufi ba suna nufin hadisin da ya zo ta hanya ɗaya sai ce to duk sanda na ce gharibi ne shuru to wannan istilahi tsari ne na kaina to ina nufin mai rauni to haka nan wancan mutumin kasar somaliya mai littafin nasibin raya alhafizu zailai duk sanda ya ce garibi ya shiru za'ifi yake nufi to tirmidhi duk sanda yake nufin hadisi garibi irin yadda sauran malamai ke nufi sai hada garaban nan da husnu ko da siha sai ce hadha hadithun hasanun garibun hadha hadithun sahihun garibun hadha hadithun hasanun sahihun garibun to anan kalmar garib yana nufin yadda sauran malaman duniya suke nufi cewa hadisin da ya zo ta hanya ɗaya to kun ga irin waɗannan ƙa'idojin shi yasa akwai buƙatar duk littafin da ka zo za ka karanta ka fara karatun littafin daga farko sai ka bi a hankali a tsanaki a tsanaki to inda malam albani wannan babban malaminmu da nan ya tsere wa sa'o'i ya tsere sa'a ba su cin masa ba abin da ya faru shine ne shi ya ɗauki cewa yadda kai kasan ɗan kasuwa akan kasuwanci za ka mutu shi kuma ya ɗaukau kanshi in dai akan hadisi ne sai dai ya mutu nazarin shi ne bincike ne rubutawa ne ya sai ya kashe kuɗin shi ya siya ne to don haka in ya sai littafi har yana dab da zai rasu fa sai ka ga sababbin littattafai da aka rubuta sai ka ga ya ɗauka yana nazari a hankali ɗalibin shi ne zai rubuta amma sai ga yana nazari a hankali inda ya karu daga ɗalibin shi sai ga ya koma cikin wani littafin shi da ke da munasaba da wannan sai ya sa misali cikin silsilatul ahadith sahiha a sabon bugu a cikin mujalladi na farko a kismi na farko ko kisminta na biyu da ya kawo hadisin al-udhnani min ra'si bayan ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi bi majmu'i turqihi sai ya ce na samu takhrijin da ainihin malam mashhur ɗalibin shi amma in ya zo sai ya girmama ɗalibin sai ya ce ɗan uwa a sheikh wani a halin ɗalibin shi ne shi ya karantar da shi sai ya ce ɗan uwa na a sheikh mashhur salman mai littafin alƙaulul mubin fi akhta'il musalli ya ce na samu tahqiqi da takhrijin da yawa ainihin littafin khilafiyat na al-imam al-baihaqi ya koro hanyoyi da yawa na wannan hadisi ya tattauna a kansu waɗanda akwai matuƙar fa'idoji don haka mai karatu ka koma ka duba to kaga inda ya tserewa sauran sa'o'in shi kenan sauran sa'o'in shi malamai suna ganin ba zai yi wani ɗalibinsu ko wani ma daban su iya karuwa da shi ba shi ko sai yake ganin a'a fa'ida tana gurin kowa domin fa'ida ta Allah ce kuma Allah na iya bada ita ga wanda ya so to don haka duk wanda ya rubuta littafi sai ya tsaya sai ya nazari to shi yasa sai ka same shi ya zama multipurpose a ilimi ya taɓo nan ya taɓo nan ya san nan ya san nan ya san nan ya san nan kai kuma kana nan kana ta nan kufurce a wuri daya bakin ciki zai kashe ka shi ne sai yake cewa duk hadisin da ya zama sahihi ne ko hasan ko za'ifi to zan fara da an in ji munzir kenan wa kazalika idza kana mursalan haka in hadisi ya zama mursali ne me mursalin hadisi shine hadisin da tabi'i ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam aw munqati'an ko kuma munqati'i hadisin da ya zan an samu mutum ɗaya ya faɗi a tsakiya kamar bukhari sai zo ya ce haddathana abdullahi ibn yusufa an nafi'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallama misali ne mana ba wai akwai wannan a bukhari ba kaga anan bukhari ya jefar da maliku kenan domin kamata ya yaza حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي مالك يفاد إسناد سيزما حدثنا مال حدثنا عبد الله عن نافع to cire maliku da aka yi guda ɗaya a tsakiya aka fada kan malamin maliku sai a ce ya zama munqati to duk hadisin da ya zan irin wannan shake kira munqati aw mu'dalan ko kuma hadisin da ya zama mu'dal mu'dal shine hadisin da mutum biyu suka fada a tsakiya a jere kamar can a cire maliku sai kuma a cire nafi'u sai bukhari ya ce haddathana abdullahi an ibn umara عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا عبد الله ابن يوسف عبد الله دان يوسف كما دغا عبد الله دان عمر to sai a ce kun ga ajere babu nafi'u babu maliku ajere to ya zama mu'dal kenan ka kiyaye kamar haƙori ɗaya in ya faɗi sai a ce me sai a ce wane yana da giɓi idan suka kai guda biyu fa sai a ce wawulo kaga ba yadda zaka je neman aure sai an gane haka ne amma ba haƙori ɗayan ka tafi kana ɗan kakaucewa za a iya gane haƙorin ka ɗaya ne ya faɗi ko amma guda biyu ko uku sun faɗi akwai wata dabara da za ka kaje gaisuwar su kai a gane bakin ka ba tangarɗa babu to kaga ba yadda za ka karɓi sai dai a shiru kenan to don haka hadisi munqati yana da matsala amma matsalar shi bata kai mu'udali ba sai ce aw fi isnadihi rawin mubham ko kuma hadisin da ya zan a cikin isnadin shi akwai mai riwaya da yake mubhami ne ma'ana an saka ya sunan shi mubhami daban da majhuli majhuli ga sunan a ce Ibrahim ibn Isma'ila sai a ce ba a san halin shi ba amma ga sunan shine majhuli amma mubhami sai a zo a ce an rajulin daga wani mutum kun ga ma sunan ma ba a faɗi ba balle mu ji mun san shi ko ba mu san shi ba shi yake kira mubhami aw da'ifun wuthiqa ko kuma ya zama isnadin hadisin akwai mutum mai rauni a ciki amma wuthiqa an amince da shi kun ga shi bai amince ba kenan aw thiqatun ko kuma akwai amintacce a ciki da'ifa wanda aka raunana wato shi munziri bai amince da raunana ba kenan yana gaya maka ne duk hadisin da ya zan yana da irin wannan matsalar wa baqiyatu ruwatil isnad thiqat yazan amma sauran mutanen da ke cikin isnadin amintattu ne aw fihim kalamun la yadur ko kuma a cikin su akwai maganganun da aka dedewa haka kadan kadan waɗanda maganganun ba za su cutar ba aw ruwaya marfu'an ko kuma asalin hadisin an ruwaito shi ne marfu'i an danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasahihu waqafuhu amma ingantacciyar magana ita ce ba annabi ne ya faɗi ba sahabi ne aw muttasilan ko kuma asalin hadisi muttasili ne yana da cikakken isnadi wato ko kuma an ruwaito shi muttasil da cikakken isnadi wasahihu amma ya zan ingantacciyar magana irsaluhu cewa hadithin mursali ne ba wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ne faɗi ba wai sahabi ne aka ruwaito daga gare shi ba wani tabi'i ne ya tsalle ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aw kana isnaduhu da'ifan ko kuma isnadin shi ya zan mai rauni ne lakin sahahahu aw hassanahu ba'd man kharrajahu ya ce sai dai an samu wani daga cikin malaman da suka fitar da hadisin ya inganta shi ko ya kyautata shi to duk hadisin da ka gani da lafazi da irin waɗannan abubuwan da munzir ya faɗi sai ce usaddiruhu usaddiruhu aidan bi lafzati an shi ma wannan hadisin in nazo zan fara shi da lafazin an kaga nan kuma ya haɗu da sauran malamai kenan dai hadisin da ya zama mursali ko munqati ko mu'dal ko a cikin shi akwai matsala ko kaza ko kaza yace shi ma da lafazin an zai fara amma me bambancin shi da wancan yace summa ushiru ila irsalihi sannan kuma daga karshe sai in yi nuni zuwa ga irsalin sai in ce an ma'ana dai hadisin da ka ji na ce an wane daga karshe na ce mursal ko kuma an mai da shi irsali ko makamancin haka to ina nufin wannan hadisin yana da matsalar da gwargwadon yadda na faɗa wanda kuka ji na fara da an na yi shiru to hadisin sahihi ne ko hasan ko kuma dai ba'ifi ne wanda yake an tagaza mai da wani zai miƙe a winqita'ihi ko kuma in yi nuni zuwa ga inqita'in shi aw adlihi ko kuma adalin shi wato ainihin gibantaka shi cewa mutum biyu ne suka fadi sai ya ce au zalikar rawiyal mukhtalafa fihi ko kuma in yi nuni zuwa ga wannan mai riwaya da aka yi sabani game da shi fa aqulu sai ka ji na ce rawahu fulanun min riwayati fulanin wane ya ruwaito shi daga cikin riwayar wane aw min tariqi fulanin ko kuma wane ya ruwaito shi ta hanyar wane aw fi isnadihi fulanin ko kuma a cikin isnadin shi akwai wane aw nahaw hadhihi al-ibara ko kuma wata kalma dai makamanciyar wannan zaka ji ne amfani da ita matukar akwai matsala bayan an din yanzu kun ga ya nuna maka ya raba hadisan da ke cikin littafin kashi biyu zuwa nan ko sahihai hasan da za'ifai munjabarai sai ce matsayinsu ɗaya to waɗannan ina zai sa su ya ce duk gaba ɗayansu zai ce musu an a farko amma wanda ka ji ya ce an a farko a ƙarshe kuma ya cike da wata magana to sai ka ɗauka gwargwadon magana da ya ita ce ra'ayin shi akan hadisi wa idza kana fil isnadi man qila fihi kadhabun aw wadda'un aw muttahamun aw mujmaun ala tarkihi aw da'afihi aw zahibul hadith أو هالك أو ساقط أو, لي أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط الإمام المنذر يتي وإذا كان في الإسناد من قيل فيه إن يزن أتكين إسناد حديثي أكوي واندا أكي مغانا غمد شي أكتي كذاب مكريتي وضع mai kirkira ma'ana kazzab mai yawan ƙarya wannan koje ne a wajen ƙarya kazzab wannan wadda wannan makirkiri ne masharranci au muttaham ko kuma an tuhumce shi ma'ana malaman hadisi da su ake karban hadisi a wurinsu sun tuhumci wane ba wai kowa kawai ya tuhumci wane akan karya hadisi ba a'a malamai irin su Ahmad ibn Hanbali irin su Malik irin su Yahya ibn Ma'in sai su ce suna tuhumar wani da ƙarya a hadisi to duk wanda aka same shi da irin wannan tuhumar a hadisi aw mujma'un ala tarkihi ko kuma mutumin da aka haɗu akan raunin shi akan a bar shi ai watsi da shi an haɗu akan cewa gaskiya ne ai watsi da shi aw da'afi ko kuma an haɗu akan raunin shi aw zahibul hadith ko kuma mai watsatsan hadisi ne a ce wani al'amari ya tarwatse mai inda game da hadisi ne aw halikun ko kuma wani halakakke ne ya kife aw saqit ko kuma kifaffe ne wanda ya fadi aw laysa bi shay'in ko wani ba a bakin komai yake ba aw da'ifun jiddan ko kuma wani mai rauni ne kwarai da gaske aw da'ifun faqat ko kuma wanda aka ce kadai mai rauni ne aw lam ara fihi tawsiqan bi haythu la yatatarraqu ilayhi ihtimalu at-tahsini saddartuhu bi lafzati ruwiya yace ko kuma ban ga wata magana da aka yi game da amincewa da shi ba ta yadda yake koda da kwatance a kan cewa ina ganin zai yiwu in kyautata hadisin shi ko da wannan matsayin bai kai ba to irin wannan kuma za ka ji na fara irin wannan hadisin da ruwiya duk hadisin da ka ji na fara da ruwiya to matsala ta kai matsala jama'a kun gane to irin waɗancan kalmomi na ma'ana hadisi zaka je ka koyi su ne a wurin malaman hadisi amma akwai littattafai waɗanda manyan malamai ainihin suka rubuta irin su littattafan ainihin al-imamu abul abin al-laknawi abul hasanat al-laknawi irin su annafi ba annafiul kabir ba wato littafin shi akan al-jarh wa ta'dil wanda har abu hudda ya mishi tahqiqi wallahu alam sunan littafin ya dan kwanta min littafi ne mujalladi guda haka littafi ne akan ilimi na jarh wa ta'dil menene ma'anar irin irin waɗannan kalmomin da malaman hadisi suke faɗi to ainihin sanannun abubuwa ne amma za ka je ka karanta muƙaddimar taqrib taqribut tahzib zaka ga irin su zaka je ka karanta ainihin littattafai na jarh wa ta'dil irin na su malam abdurrahman ibnu abi hatim razi kitabul jarh wa ta'dil duk zaka gani da muqaddima ta mizanul itidal ta al-imam az-zahabi da ainihin muqaddimar littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal na al-imam ibnu adi al-jurjani da makamantan su duk zaka ga suna kawo yaya ake gane malaman hadisi sun ce saqib ko halik ko wahin ko da'ifun jiddan me suke nufi duk waɗannan kalmomin ba kamus zaka je ka duba ba ba ba da kwatance zaka fassara su ba a'a zaka je a koya maka ne a nuna maka kuma littafan da ake dogaro ainihin da su Allah ya taimake mu yawa sunan wancan littafin da na manta ar-raf'u wat takmil ar-raf'u wat takmil fil jarh wat ta'dil na Sheikh Abul Hasanat Al-Laknawi wani mutumin kasar garin Lakno a kasar India shi ya rubuta littafin sai aka samu malam Abdul Fattah Abu Hudda sai ta haƙiƙin ainihin littafin ku je ku nemi wannan littafi yana da matukar fa'ida insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu to shine sai yake cewa wala azkuru zalikar rawi to irin wannan mai riwaya wanda aka yi sabani akan shi ba ma sai na ambace shi ba tunda tun farko na fara da ruya to sai ka koma ƙarshen littafin munziri to di ya faɗi irin su kamar yadda ran nan muka ji malam albani ya faɗa ƙarshen littafin munziri duk masu riwayar da bai ambata a tsakiyar littafin ba a ƙarshe ya bayyana su ƙarara wala ma ƙila fihi albatta ta yace kuma sam ba zan faɗi ma ainihin magana da aka faɗi akan mai riwaya ba sai dai kawai in fara hadisin shi da ruya kai kuma ka je ka nemi mecece matsala tunda kun ji da ka ike rubuta littafin kuma nesa da garinsu nesa da littattafan shi ga kuncin bakunci ga damuwar iyalan shi wani hali ya baro su ya zo ya zauna yana rubuta wannan littafin shi yasa sai yake kokarin ya kauce wa duk abin da zai kai shi ya kuskure jama'a mun gane dan abin ba abu ne wanda yake kaji ya faɗi da uzurin shi ba ma amma kaji yadda aka gano shi da kurakurai to ina kawai yayi dan takifanci ne yanzu wani abdullahi al-gumari kanin ahmad al-gumari wanda ya sharhin risala mai takhrijin risala masalikud dilala to kanin wannan ahmad din mai suna abdullahi shi kuma ya takhrijin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da ya zo sai ya je rubuta littafi ya je wai yana tuhumar muhammad nasiruddin al-albani akan wasu hadisai da albani ya zo ya taso shi a gaba ya fara mishi raddi ɗaya bayan ɗaya da ya ji abin ba na yi ba ne sai fito ƙarar ya ce kai jama'a ka a zarge ni don mai albani zai zafafa a kai na haka ni bayan abdul nasir ne sarkin misir shugaban ƙasar misir na wancan lokaci da kaji shata na allah ya ji kan jamal abdul nasir ya ce to jamal abdul nasir ne ya kama ne ya saka ni a kurkuku na ga zan yi zaman banza shine na rubuta littafin da ka kuma sai a zarge ni da yawa haka to wa yasa ka rubuta ka rubuta qawaidi mana wanda za ka koyi sallah sai ka je ka zargi wani malami kwararre shine malam albani a cikin muqaddimar da'ifa ta biyu ko ta uku sai ya ce to mutumin naku ya tuba ya tuba dan haka fada ya kare ba malam bayan Allah na ya more makiyan shi kamar Abubakar Gumi ne ya more makiyan shi amma an ka fara da awa kwana biyu ka mutu ba a gane ina ka dosa sai a samu magana amma ka fara kowane takadir ya taso kana da amsa da zaka bashi ya mutu kuma ya bakka ka kwashe ɗaliban shi ka musulantar da zuciyarsu da da su shikenan haka malaman sunna suke yi aikin aiki ne jama'a in kana tsoron bakin jini ba za ka kira zuwa ga sunna ba sai ya ce fa yakunu lil isnadi dha'ifi dilalatani munzir ya ce to kaga a karkashin wannan magana duk wani isnadi mai rauni to zai zama yana da dilala biyu kenan hanyoyi biyu zan faɗakar da kai tasdiruhu bi lafzati ruwiya zan fara tun farko farkon hadisin zan fara da ruwiya wa ihmalul kalami alaihi fi akhirih sannan kuma alama ta biyu ita ce karshen shi kuma zan yi shiru ba zan ce komai ba to wannan raunin shi ya kai matuƙa kenan an gane malam muhammad nasiruddin al-albani da ya gama kawo maka maganar munziri sai ya ce aikin fa aiki ne wa qad fassaltu qawla ala ala kalamihi hadha nayi bayani dalla dalla akan wannan magana tashi wa ma fihi min al-ijmali da kuma irin abubuwan da ya rinka dunkulewa wal ghumudi da abubuwan da yake yayi su ne a cure wal mu'akhazat da gyare-gyaren da na kama shi da su fi muqaddimati sahihi targhibi a muqaddima ta sahihu targhibi wa tarhib faraji'iha ka koma ka duba ta fa innaha muhimmatun jiddan tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa ka jiran nan nace ya kamata ne ka same ta duka ai maka photostat ɗinta kafin ka samu ka sai littafin tunda littafin mujalladi biyar ne wajen riyal 200 za ka same shi ko kuma in ka samu da sauki barin gaya maka in ka je umara ko ka je aikin hajji in kana son ka samu littafan albani da araha ka shiga cikin jami'ar islamiyya da ke madina ka ce kana neman almaktabatul ma'arif ma'arif bookshop waɗanda suke daga riyadh suka zo suka buɗe duk littafin da albani ya rubuta a duniya in kana so in dai an buga shi kawai za su kawo maka in babu za su ce maka je kaka dawo an jima kawai sai ka ji nan da nan an yi waya yanzu nan sai a kawo maka sai a ce gashi kuma da sauki za ka samu wani bawan Allah ne aka sa mai son ɗalibai malami ne mutumin sudan in ka je in ka ce in ya ce riyal ɗari in ka ce haba a ɗan ranganta sai ce to ka tamanin ka ce a dai duba mu ɗalibai ne sai ce to ka sittin alhamdulillah da yana rangwantawa yana tausaya a ɗalibai Allah ya saka mishi da alheri duk mun ci moriyar kuma muna kan ci kuma za mu ci gaba da ci in Allah ya so eh to jama'ar musulmi kun ji to waɗannan abubuwan da malam albani ya ishara akai a cikin muqaddiman nan ba za su yi mu karanta su duka ba sai dai in mun zo karatu na gaba a gobe insha Allah za mu ainihin haskaka maka ne ma'anar maganganun kawai da Hausa in muka bayani minti biyu minti uku zuwa minti biyar shikenan kuma sai a ci gaba da alqaidatul ashira taqwiyatul hadisi bi kafarati turuqi laysa ala itlaqihi wasu suna cewa ai hadisi da'ifi in yana da hanyoyi da yawa sa a hada shi ya karfafi juna ko malam yace haka magana take amma ba sake babu kaidi ba akwai kaidi ba kowane da'ifi ba da'ifin hadisi iri kaza ne to wani irin da'ifi ne ake iya mishi ta kauya ake iya tattara shi ba kowane da'ifi ba kaji ilimi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara anan insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah